so idan mun gama amsa tambayoyi mun yi abin da za mu yi kamar yadda aka saba duk shekara a ba 'yan hizba haɗin kai za a yi layi da sunan marayu celolinmu mata sai su zo su ɗauki awo maza maza a ɗauki nasu awon insha Allah saboda mu fara mu fara ragewa don na ga azumin bana da ƙarfinsa ya zo Allah ya samu dace wannan take cewa assalamu alaikum don Allah malam ka taimaka min da addu'a yaro na watan shi takwas baya gida in ji abin da nake faɗa ko yanzu ya falla ya tafi uwar bata san inda yake ba shine abin da na gaya muku akwai 'ya'yan da gudu suke su bar iyayen ki duba baiwa Allah maimakon a ce ta yi fushi ranta ya ɓaci tana cikin damuwa tana cikin kaza a ba ta yi ba addu'a ma take nema a yi wa a yi masa Allah dawo mata da kayanta to ni kuma zan ce Allah da da shi kuma Allah shirye shi eh Allah da da shi kuma iyayen duk wahala ba za su gudu ba ke dai da wahala ki ga uwa ta gudu ta bar 'ya'yanta ko ko an taba samu a nan garin a'a da wahala kiga uwa ta gudu ta bar ƴaƴanta da wahala amma ƴaƴa kam kullun shekara sai an kawo mana sun gudu sun bar sun bar iyayensu wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wai da Allah malam haka ne yaro in ya kai shekara 15 ya kai azumi ya kai ya azumi eh kwarai ya kamata ya fara azumi idan ya balaga a shekara sha biyar ɗin ko bai balaga ba ma ya kamata akwai ya kamata akwai kuma dole azumi yana zama dole ga yaron da ya balaga wasu suna balaga shekara sha biyar sha shida sha bakwai to amma idan ya balaga alamar balagan yaro shine zai yi mafarki yana saduwa da mace kuma a mafarkin sai ya fitar da maniyi to shine amfanin ku rinka kai 'ya'yanku makaranta dan in sun ga wannan sun san cewa girma ya zo musu duk yaron da ya kwanta ya ga yana alaka da mace a kuma ya fitar da wani abu ta wannan girma ya zo masa ko aure yayi a lokacin zai iya samun ɗa ko diya da aka sallah ta zama wajibi a kan shi azumi ya zama wajibi a kansa to amma wasu ba sa yin haka din sai sun kai shekara sha bakwai wasu kuma daga sha biyar din ma kawai dai ke sa ya rinka yin azumi saboda magabatanmu yara tun suna ƙanana tun suna ƙanana suke sa 'ya'yansu yaran suna ƙanana ake sa su su kama yin azumi wani in ya kai azhar sai a ce sha ruwa ana koya masa ne wani sai a bari a matse shi sai ya kai la'asar in an ga zai galabaita sai a yayyafa masa ruwa a dan dura masa wani kuma yaron mai wayo ne zai dauki buta zai shiga ban daki zai kama ruwa daga fitsari in ya daga kan butan nan ba magana ni ma ina yaro karami na tuno na taba yin haka da abin ina yaro fa na ce muku yawwa na can ɗan ƙarami na ga abun ya yi yawa na ga bai zai yi mana shiga ban ɗaki na ɗanyi alwalata na zuba ruwa na sha na fito da aka zo buɗe baki kuma da muna gaba amma wannan yaro ƙarami yawwa kar a je a kai gaba a ce ai malam kare azumi yake wani yaro na a gida aka gaya mini ai in ya ɗauki azumi yana ɓuya ya je abin nan na shiru na ga uwar na ce gado ne ita ta ɗauka ina nufi ita ya gada a'a wallahi ban taɓa yi ba na ce gado ne dai kawai ni na san me nake nufi kuwa malam maraba da zuwa daga ɗalibai masu sharar masallaci to Allah muku albarka wasu ɗalibai ne masu sharan masallaci mata kuna ƙoƙari Allah muku albarka suka ce muna buƙatar sadaka alƙur'ani mai girma Allah ƙara maka lafiya da imani Allah ya kan iyayenka da rahama amin wassalamu alaikum to Allah muku albarka eh zan bincika in tabbatar da ana share masallacin ko ba a sharewa kuma zan nemo sunan ku eh in Allah ya da a ci gaba da cina mini Qur'ani kam insha Allah za a same shi in ya tabbata ana sharan masallacin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu malam muna so a taya mu da addu'a jiya da daddare aka zo eh da daddare aka zo aka ɗauki kawunta yan kidnapping suka sace kawunta kidnapping kuma a ina a nan garin? a jaru tukur? a jaru busi? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya bayyana shi ina so in gaya muku wani abu kun ga wannan yan kidnapping din kar ku yi tsammanin wani yan kidnapping ne wanda suke cikin daji suke boye suke wani abu a'a yan iskan gari ma suna yi a anguwa kawai wasu 'yan iska za su haɗa kai in sun ga kana da ɗan wani abu mamora da daddare a rufe ido a je a sace ka wani an ɗauke shi ashe yana bayan gida ana ta buga waya aka ce yana can dajin birnin gwari ashe yana bayan gidansa a ɓoye wani wani kango aka kai shi aka rufe idonsa kawai Allah ya bayyana shi waɗannan mutane masu wannan ɗabi'a Allah ka tozarta su Allah ka wulakanta su Allah kada ka biya musu bukatunsu Allah kada ka ba su abin da suke so Allah idan masu tuba ne muna musu addu'a Allah ka sa su tuba in ba masu tuba bane Allah ka mana maganin su kuma Allah ka shiga tsakanin mu da su kuma gwamnati tana da laifi gwamnati tana da laifi saboda mai mutum a kama shi yana satan mutane irin wannan kawai ana sakaci ba a daukan mataki a kansa barawo aka kama a Lagos a Lagos nan Lagos barawo in aka kama mutum barawo wuta suke sa masa kone shi taya suke sa masa sai suka samu sauki sai aka daina yi to yau ga wanda yake satan dan adam ma sai mutum ya saci mutane ya je ya kashe mutane kuma a kai shi kotu kuma ku ga yayi free Allah sauki Allah shiryar da su Allah ganar da su malam dan Allah ba ni da lafiya a taya ni da addu'a ta ce tana da ciwon siga da hawan jini don Allah a taimaka mini da addu'a na gode Allah ya ji kan mahaifa Allah ya sa aljanna makomarsu a sha ruwa lafiya Allah ya ja kwananka da shekaru masu albarka amin na gode Allah saka da kai a zan ba da shawara duk wanda yake da ciwon suga ciwon suga yanzu ya zama ruwan dare ba wani bakon abu ba ne ba yawanci mutane suna da shi to tun da ciwon ya zama mutane da yawa suna da shi sai mutum ya rayu da shi me a ciki wani yana da shi kai ma kana da shi sai ka tambaya me ake so a yi a kula me ake so a daina to amma kina da ciwon suga kin ki daina cin abin da aka hana a ci kina da ciwon suga ba kya kula da shan magani dole ciwon ya galabaitar da ke ciwo ne mai matsala ciwo ne mai wahalan sha'ani kuma lokacin ciwo ne da yake yana wahal da talaka sosai to amma Allah ya kawo magunguna da yawa ana warkewa ma ga magunguna nan da suke taimakawa ba na bature ba don ni ba likita ba ne amma wannan an jarraba ya tabbata yana da amfani duk wanda yake da ciwon suga duk wanda yake da ciwon suga namiji ko mace cikin hanyoyin da zai samu sauki ko ma ya warke da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya kiyaye abinciccikan da aka ce kar a ci zaki dai ka nisanci zaki kuma a rage cin abubuwa da suke carbohydrate abinci mai nauyi a ci abinci a kwanta da bacci wannan hadari ne a daina yi a samu ganyen shuwaka an san shuwaka ko mai ɗacin nan a samu tsamiya da shiwaka da tsamiya a murje wannan shiwakar da tsa- da ɗacin nan to sai a zuba mata tsamiya tsamiyan zai dashe wannan zai rage karfin zai rage kaifin tsa- ɗacin to sai a zuba a roba ki mai da shi ruwan sha kafin a gama azumi zaki min albishir wallahi in kin je zaki gwada ki ga jinin ma wa zaki ga wannan din sugan ma ya sauka kuma yana maganin hawan jini da ciwon suga duka yanzu dan Allah shiwaka babu a garin ku tsamiya babu to ki gwada kawai ki mai da shi shine ruwan shanki yana da amfani sosai musamman ga talaka wanda bai da halin da zai je sha magani kun ji misali na daya shiwaka da tsamiya a murje shiwakar kun gane a zuba mata tsamiya ya jika a sa shi a roba ko a kofi kurin a rinka dan kurba yana da dan daci daci da dan tsami tsami da dan dadi dadi zaki ga biyan bukata da ikon Allah kuma inda hali a gwada ma sugan kafin a fara yi e murtsike shiwakan za a yi a murtsike ta in aka murtsike ta sai a sa mata ruwa za ta yi daci idan ɗacin ya yi yawa a zubar da wankin farko a sa na biyun a murtsike shi ko kuma a rinka miyan shiwaka miyan shiwaka tana maganin ciwon suga ko a rinka fatan shiwaka fatan shinkafa da shiwaka a ciki tana maganin ciwon suga shiwaka yana da amɗi duka ai yana yana kama kafa yana kama ido yana kama ina ko ina yana kama amma in ku rike wannan magani ne na talaka an ji guda ɗaya to ga magani na biyu na ciwon suga an san zogale ko to a nemi zogale zogale dai namu na gargajiya a tsinko shi a murje shi a zuba ruwa zai yi wani kore a baki bai da daɗin ji amma yana da magani sosai na hawan jini da ciwon suga shi ma a zuba shi a irin roba na faro roba na suwan ana kurba ana sha za ki sha mamaki wallahi matsalar ku in an faɗa in kun yi so ɗaya biyu sai ku bari a za a dawwama ne ana yi wannan masana masu bincike akan ilimin su suka faɗa mu ma muka ji muke gaya muku kuma an gwada ni yanzu akwai dan uwana da na sani yana da larurar ciwon sugan nan kawai sai aka gan shi taras ya miƙe ya yi lafiya da ya bushe ya yi baƙi fari ne shi ya yi kaza amma yanzu aka ga ya yi ƙiba ya abin aka ce ya aka yi ya ce wallahi Allah ne ya taimake ni ba da kuɗi mai yawa ba ruwan shuwaka da tsamiya nake sha na lazimce shi yanzu suga na kullun na gwada daidai yake in na sha da yawa ma sauka yake shiga to wannan ruwan zogalen yana da amfani kun ji magani na biyu in ƙaro muku na uku kubewa an san kubewa ɗanya ko tana da amfani ga mai ciwon suga a rinka miyar ta ana sharɓarta da gaske bil haƙƙi da gaskiya ko kuma shu- kubewar a sami kubewa sai a samu kofi na ruwa babba haka sai a yayyanka tsakiyarta a huda ta tsakiyarta sai a zuba kubewan danyen kubewan a cikin kofin ruwan to in ya kwana washe gari in an bude za a ga ruwan yayi yauki fari ne amma yayi yauki to sai ya zama abu na farko da zaki fara sha ko abu na farko da zaka fara sha wannan ruwan kubewan shi ma yana saukar da shi sosai ba sai an dafa ba ya kwana a jiki kawai ɗanyen kuɓewa wasu masanan suna cewa yin miyan kuɓewan ma da yauƙin nan wannan kuɓewan ana shan su shi ma yana taimaka kwarai kun ga waɗannan magunguna ne waɗanda suke masu sauƙi kwarai da gaske an fahimci wannan to dangane da hawan jini kuma duk wanda yake so ya samu waraka daga hawan jini ku daina cin gishiri ku daina cin magi ku yi haƙuri in dai mutum yana da ciwon siga ai tana da hawan jini to daga cikin babban maganin da zai duk abin da ya shafi gishiri ya haƙura da shi a nemi wasu 'yan abubuwa na dabara da za a rinka amfani da shi 'yan spices 'yan ganyayyaki haka ɗan kanwa da za a ɗan sa dai a ɗan samu ɗanɗano a baka ai shi daman ɗanɗanon baka ne ai da magi ɗin nan wannan likitoci ke faɗa masana suke faɗa wani ya ce na gwada tun da na daina shan gishiri da magi a cikin abinci na yace wallahi sai gashi jini na ya daina hawa wallahi na san wanda yayi wannan taras yanzu yace ba sai na ga dama ma na sha maganin hawan jini wallahi ina fatan kuna fahimta bari mu gama wannan to ya za a yi a cikin magin akwai mai dan saukin sha'ani kamar irin magin no dunkulen no din nan an san no ko to shi yana da ɗan sauƙin gishiri a cikinsa kuma dai likitoci suna cewa yana ɗan dama-dama to mutum zai iya sa shi don yana son jin ɗanɗano sai ya sa kaɗan a cikin abincin kaɗan kuma Allah ya taimaki mutum yana ɗan dama ya ɗan sa ɗan ƙashin miya ɗan kifi a miya ko baka sa magi ba ƙanshin kifin da zaƙin kifin da zaƙin nama zai maye maka zaƙin magin daddawa kuwa ai ita ce maganin komai daddawa ɗin nan inda za a rinka sa ta a miya a haƙura da saka magin ko a sa shi ɗan kaɗan to wallahi za ta biya mutum buƙatar ɗanɗanan baki kun ga yanzu waɗannan magunguna ne na me na talaka da zai iya amfanuwa da su motsa jiki motsa jiki mai motsa jiki duk wanda yake cin abinci ya kwanta ba zai warke ba daga wannan hawan jini da ciwon suga dole sai an yi motsi a tashi a dan tattaka a yi tafiyan kafa a je unguwa da kafa yanzu wata tsohuwa ta zo mana nan bara shekarar ta ɗari da wani abu amma daga nan take tafiya har zuwa jawar musa jawar tukur tashan magare da kafa me ya jawo mata wannan tafiyar kafan da take yi Allah ya taimake ta tafiyar kafan da take yi ta samu lafiya da haka wahala din nan duke gani tafiyar kafa da motsa jiki yana taimakon mutum ya bashi lafiya kuma ciwon suga daga cikin abin da yake magance shi motsa jiki yasa da wahala kiga dan kwallo yana da ciwon suga da wahala ki ga mai aikin wahala da mai aikin gini mai faskare mai noma yana da ciwon siga mai sunkuyawa ya aikin wahala ya yi gumi din nan da wahala ya wannan duk yarinya da take da kazar kazar a gida tana yawan shara tana yawan takawa da kafa tana da wahala ki ga ta kamu da wannan to yawanci cututtukan namu a cikin abincikan mu ne kuma gata ne yake sa suke samun mu so dan Allah ya kamata a kula da wannan sosai a rinka motsa jiki a rinka dan shan magani daidai gwargwado wannan na gargajiya ne na gaya muku na bature kuma in kun je asibiti duk za su ba ku kar ki tabata da hankalin ki wajen kina da ciwon hawan jini ko ciwon suga kai ya dame ki ciwo ne da ake ta yi kawai a nemi magani a ta waraka wani ya shekara 60 da ciwon suga a jikinsa bai mutu ba wani ya shekara 40 da hawan jini a jikinsa bai mutu ba a kula a sha magani a kula da ka'ida shikenan Allah ganar da mu Allah ya baki lafiya wata ta ce walsa kuma na ce ai ba magani na zo sayarwa ba a garin nan kuma a banne haka sai wata rana kuma shi ma zan muku bayanin na walsa din wahala ce ta sa muka gano maganin gargajiyan nan kuma ina gaya muku waɗannan magungunan suna da amfani sosai ku gwada ku gani sai kin zo kin yi min albishir insha Allah malam ka zo lafiya a ƙwarai kuwa ga nan kina gani a gaban kina karatu magana ne akan mahaifana ko mahaifiyana malam ina so ne mu yi magana ni da kai ba zan iya rubuta a takarda ba to ba damuwa insha Allah ta'ala dama tambayoyin ba dole ne kowanne sai an rubuta an ji a duniya ba sai ki samu yan hizba sai mu ga yadda za a yi ki zo in saurari bayanin ki insha Allah Allah ya mana afuwa Allah ya samu dace Allah ya taimake mu Allah kuma ya biya bukata abu na ƙarshe da za mu yi shine yan tambayoyi da za mu yi da amsoshi da za a bayar na karatun da aka yi ce kuma karbi sunan yan marayu insha Allah.